وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi ay asabar daren lahadi dare ne na bakwai ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da talatin ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen koda da karatu a cikin littafin nabiyyar rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar profesa muhammad sani umar musa rijiyar lemu kano hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu littafin da ke karantar da mu sira da tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada dangatan allah kwamandan masu tsoron allah wanda yake shi ne mai cetonmu insha Allah a ainihin wato ardul mahshar a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka sanya mu a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka ɗauki rayukan mu akan sunnarsa kamar yadda muka sani wannan shi ne darasin mu na na bakwai ko a shigerin yar karatun wannan littafi tun daga fara sha wannan masallaci kuma mun tattauna dangane da kiwon tumaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin Makka da lokacin da yake ainihin wato ake rainansa a Banu Sa'ad wanda Halimatu As-Sa'diyya ta rene shi Allah ya kara mata yadda to yau malam zai bude mana sabon faifai bayan an bayyana mana wannan abin da ya faru to me ya faru a lokacin da yake ciwa في السنة الرابعة من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت له في بارية بني سعد حادثة الشق الصدر الشكرة تهدو نرى يوسع صلاة الله لا أمنك السبت أغريشي يا فارو غريشي wannan abin da ake cewa tsaga kirji a lokacin ana rainonsa a ƙabilar Banu Sa'ad wanda aka raine shi aka shayar da shi a wannan ƙabila. An gane wannan? To, malaman musulunci musamman malaman ahalus sunna wani ce malaman hadifi suna da tsari kwarai da gaske wajen ba da tarihi su galibi. Littafansu ba su tafiya kawai sakaka haka. ai ta ba da labari ai ta taɗi yawanci suna danganta abin da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk tarihi ko labarin da ke ɗauke da wasu hadisai da ke gaskata wannan to suna wadatuwa da wani bayanin da su za su yi an gane wannan a kyale hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi dabdala ya kuma yi bayani dangane da asalin abin da ya faru saboda su sun san ilmin mustalahi tarih ilimin tantance tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da ma tarihin al'ummomi baki daya to wannan al'amari da ya faru na tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi dan tsarkake ta da wanke ta da tace ta da zuba mata hikimomi to ya faru ne a wannan kabila ta banu sa'ad inda cewa sau biyu abin ya faru ɗaya yanzu ya faru na farko kenan ɗaya za mu zo ji a gaba kuma ya ƙara faruwa kenan sau biyu aka taɓa buɗe ƙirjinsa aka zaro zuciyarsa aka wanke ta aka tace ta aka fitar da wannan tsokar da ke jan ɗan adam zuwa ga sabon Allah daga cikin ainihin wato zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وقد روى ذلك مسلم في صحيحه إمام مسلم يا رويت حديثي أتشن صحيح للتافن سا تشن ونا أبن ديفاو ينا لما حديثي أريه وثلاثين الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اسم مالك ألا يكرم الشدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان للي من الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يازو قريش الهارينا واتا دقنانا يارا والنواو للحال وهو أي والحال هو يلعب مع الغلمان فأخذه سي ملائكة جبريل يكاماشي فصرعه sai ya sumar da shi an gane wannan ko yawwa yadda kake gani mutum ya suma garau bai san me ke faruwa ba wani idan ya suma yana iya jin hawas hawas ɗin shi suna iya hasaso abin da ke faruwa amma kuma ba zai iya me ba ba zai iya motsi ba ba zai iya tashi ba amma zai iya jin wani abu musamman abin da Allah ta'ala ya so ya jiyar da mutum a wannan lokacin kamar yadda idan mutum yana bacci yakan ji wasu abubuwan da ke faruwa a baccin kamar mafarki an gane wannan to wannan ya faru da shi ya kwantar da shi sai ya sumar da shi fa shaqqa an qalbihi sai ya tsaga kirjinsa kirjin da kake gani aka tsaga shi fastakhraja alqalba sai ya fitar da zuciyarsa فاستخرج منه علقة sai ya cire wani tsoka a jikin wannan zuciyar mala'ika ya cire wannan tsokar. Faƙala, sai mala'ika ya ce da shi, Haza harru shaiƙoni minka, wannan tsokar da aka cire a jikinka shi ne rabon shaiɗan tare da kai. Kenan kaga daga ranar da aka cire wannan tsokar, akwai rabon shaiɗan tare da shi? babu babu yadda za a shi ɗan iya sa manzon Allah ya saba wa Allah kaga wannan duka kimtsawa ne shiryawa ce ta musamman da ake masa domin karɓan wannan wahayi da zai zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala thumma ghasalahu fi tafkin sannan sai ya wanke wannan zuciyar a cikin wata tasa shi mala'ikan ne ya zo da tasar an gane wannan ai ka kusan tasa ai idan tana nan a hakanta kaman kwanan cika duba ko idan ka zuba ruwa a cikinsa yake garau-garau ko ba ka ganin wanda ta a cikinsa to ya sanya shi a cikin wannan tasar min zahabin ita tasar an yi tare da zinari bima'i zamzama da ruwan zamzam eh kaji da ruwan nan mai albarka miraculous water wanda ruwa ne mai mu'jiza kwarai da gaske yanzu a matsayin ku na samari da ku yi aure ba za ka iya neman ruwan zamzam garanti mai kyau ka sha yayin da za ka sha ka rufe cewa ya Allah ka azurta ni da 'ya'ya mahaddisan alƙur'ani ka sha ruwan zamzam da wannan manufar in Allah ya yarda sai ka ga mahaddisan ƙur'ani suna tafsuwa cikin 'ya'yanka idan ka sha shi da nufin cewa Allah na sha wannan ne don ka bani kariya daga kowace irin cuta da ke damuna a jikina Allah ka bani lafiya ka sha na sati guda kullum karanta suratul fatiha kamar so bakwai kana sha ka ga ikon Allah da izinin Allah sai ka warke tas annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu shi ruwan zamzam na abin da aka sha domin sani in ka sha domin Allah ya baka kaza sai Allah ya baka ko manzo Allah ya ƙara tabiya wani hadisi cewa ma'u zamzama ta'amu qu'min wa shifa'u suqmin shi ruwan zamzam abincin mai buƙatar abinci ne za ka iya barin cin abinci kai ta shan ruwan zamzam za ka rayu ba za ka mutu ba an gane wannan aiki sannan wa shifa'u suqumin waraka ne ga kowane irin rashin lafiya jama'an fahimci wannan don haka don haka yake da matukar muhimmanci kwarai daga sai jama'a ya zama cewa muna kulawa da ruwan zamzam a rayuwarmu mu baiwa ƴaƴanmu da nufin ya Allah ka baiwa waɗannan ƴaƴa nawa hasken ilimi ka wanke kwakwalensu ka sa musu fahimta ka kimsa musu shiriya a tare da su ka ba su dinga sha an gane wannan ne ware da gaske don haka shi yasa da yawa daga cikin malamai ibnu qayyim rahimahullah a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad kun san ya rubuta shi ne akan hanya tafiyan aikin haji ba littafai tare da shi ba komai duk wannan abin da gane volumes guda da kayan rubuta komai da hadisan da ayoyin da komai da kayan ka gane irin bai wanda Allah ya musu yayi sagarin makka sai wata cuta ta kama shi a lokacin ba a riga an zo lokacin aikin hajji ba ya zo da wuri gashi akwai ragowar lokaci ballantana ya koma garin su ya nemi likita to sai ya tuna da ya a lokacin da cikin rubutu littafin sai ya tuna da mu'jiza da Allah ya sa akan ruwan zamzam don haka ce babu likita sai ya daina cin komai babu abin da yake sha sai ruwan zamzam kullum sai ya ɗebi ruwan zamzam ya karanta fatiha so bakwai a ciki yana tofawa in ya gama ya sha na kwana bakwai ya yi bai ci komai ba kwana bakwai nan nan take Allah maɗaukaki zaki ya bashi lafiya haka ta faru da Muhammad Nasiruddin Albari rahimahullahu ta'ala shi kuma a Madina shi ma ciwon ya kama shi aka yi ta gwaje-gwaje aka yi ta likitoci suka yi ta bayanai yace oho dai sai ya koma masallacin manzon Allah ya tare bai cin komai ruwan zanzam kadai yake sha isha safi isha rana isha dare tsawon sati guda shi ma yana karanta fatiha yana sha Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya kuma ina fata an gane wannan wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda ambatan bima'i zamzam da ruwan zamzam an gane jama'a mu daina wasa da irin waɗannan abubuwa in ciwon ido kake kuma ka roki Allah ka tawo fatiha sai ka dinga ɗiba kana sawa idan ka za kwanta bacci sai ka bude daga sai ka dan diga ka bude wannan shi ma ka diga kai mishi haka kafin kwanta bacci kullum ka yaka na tsawon sati guda ko wata guda ka gani da izinin Allah duk wani ciwon ido zai tafi sannan zaka tadda idan ka zai dinga ƙara ƙarfin gani in kana so ka ƙara da wannan sai ƙara ismin an gani akwai wannan da ake ce mishi me tozali da ismid manzon Allah ya ce alaikum bil ismid ku dinga yin amfani da tozalin ismid fa innahu yajlu al basar domin yana ƙara wa gani ƙwari da ƙarfi wa yunbitu sha'ra kuma yana tsirar da gashi a jikin idan mutum an gane wannan ai in ka sa zamzam bayan ka ɗan yi haka ya shiga ko ina idan ka sai kuma ka ɗauko wancan kwallin sai ka sa idan kwanta bacci da izinin Allah za ka tashi idan ka garau mene ana samu wani da gaske kamar yadda ake samun bakin kwalli shi ma ana samun shi a gane kuwa bakin kwalli na dai na gargajiya na hausa ai shi yana da amfani yana maganin hazo na ido yana maganin abin da ya shafi ainihin wato mai hakiya da sauran abubuwa amma dai akwai abin da ake haɗa shi da shi والله المستعان ban sani ba wannan kuma dai zanzon ake magana an gane wannan ya sanya zuciyar a cikin tasa ya wanke ta da ruwan zamzam ma'ana ana nuna maka zamzam ɗin nan yana daga cikin ruwa mai ɗimbin albarka wanda Allah yake amfani da shi wajen wanke dauɗa da fitar da dukkanin wanda ta a jikin ɗan adam mun gane wannan kwana ka siyo mu wani abin nan ɗin kusan yara dubu arba'in lita biyar na zamzam ƙwarai kuwa ƙwarai yanzu aka yana nan an gane wannan so yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ka san wannan summa amahu bayan ya kammala wanke wannan zuciyar da wannan ruwa na zamzam summa amahu. sannan sai ya ainihin wato tattara wannan zuciyar tashi wuri guda thumma a'adahu fi makanihi sannan sai ya maida ita gurbinta da take a cikin jikinsa ya maida ta وجاء الغلمان يسعون ila ummi. sai ƙananan yaran da abin ya faru a gabansu don su a gabansu abin ya faru jama'a eh a gabansu ya faru sun ga ikon Allah mala eh suka ruga a guje suka tafi wajen wane halimatu sa'adiya ita ce ummihi din to ai kasan tunda ba wanda ya san wani wa ya kawo shi ko al-imamu darimi ya kawo tarihi da wani asari wanda ya bayanin lokacin da aka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ranan ta zo neman shi yaron da za a yi mata abin nan din da za a bata eh sukan zo bakin gari su tsaya suna jiran masu kawo rainan ranan har ta gama dan sai da kayan ta na kauye da suka fito da shi ba a samu wanda za a fito shi ne ba ba shiriki suna gab da tashi kuma sai gashi an kawo manzon Allah sai ta dauke shi ta fi da shi ta shayar da shi ta koya mishi hikimomi da abubuwa iri-iri. Mata ku je barin ƙananan yara kuna cewa ba su da waye ba su da hankali. Shi yaro tun yana ƙarami ake koya masa dabaru na rayuwa abubuwa iri-iri. Lokacin da ya taso ba ruwanka da maganar wahala tare da shi. Ya riga ya zan mutum a lokacin. Mun gane wannan. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته ko murdi'atihi ya tafi waɗannan yara suka yi ruga suna sauri suna gudu suka je wajen mahaifiyarsa suna nufin mai shayar da shi faƙalu suka ce da ita inna muhammadan qad qutil lalle fa muhammad fa shikenan an kashe shi an gane wannan eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai to dai rai yayi halinsa Allahu akbar shikenan ita kuma sai ta rugo a guje an gane wannan fastaqbaluhu kawai hankalinta sai ya tashi sai ta kama hanya ta nufo inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake an gane wannan me ya faru wa huwa muntaqi'ul lawn sai ta ganshi kawai gashi nan dai ya taso amma dai launin jikinsa ya riga ya canza ba kaman a yadda ta san shi ba ma'ana aka ce muntaqi'u shi taghayyara min huznin aw maradin aw huznin an gane ma'ana mutum jikin shi canza saboda yana dan fama da wata yar damuwa ko rashin lafiya ka dai ka sani ko operation aka yi asibiti ko da mutum ya warke aka ce yanzu ya fito daga tiyata ai ka san dole jikinsa sai ya yi sai ya tabu dan ma nashi na mu'jiza ne na mala'ika ba irin namu na wuka wuka da wuka karfe da karfe ba an gane wannan to sai taho ya same su launin shi ya dan canza haka to wannan abin sai ya tsoratar da Halimatu Sa'diyya sai tsoro ya kama ta me ta yi sai ta ɗauke shi ta mayar da shi zuwa ga ainihin wato mahaifiyarsa saboda me tana jin tsoron kada ya mace a hannunta ina fata an gane wannan to wannan kissa da aka bamu to sai ma ya ce man dama mun ce siratun ne ga sira yanzu a bamu an bamu ko saura durusun wa ibar darussa da izinin da yasa me yasa akai wannan abin da akai hikmatu shaqqi sadr hikmat tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wanke wannan zuciyar tashi a cire wannan tsokar wacce take ainihin wato mai matsala awwalan yace fiha tahyi'atu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lil 'ismati min ash-sharri wa ibadati ghayri Allah ta'ala a cikin wannan akwai kimtsa shirya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don a kare shi daga dukkanin wani sharri da dan adam ke aiwatarwa dukkanin wani muna da sharri wani lokaci ka dan kalli matan da bai kamata ka kalla ba wani lokaci ka dan yi ƙarya wani lokaci ka dan yi gulma wani lokaci ka dan ka dan so dai haka kowanne mu nan yana yi dan ba annabi anan ko kuwa da masu sauraron mu ba wani annabi ba wani manzo da aka duk cewa wai wani baya kaza duk ƙarya ne manzo Allah ya buga mana gudun ya ce kullukum khata'una kakaf din ku masu kuskure ne waye ya rage wannan kullu kulliya ce ba da eh kullu wa khairul khata'ina attawwabun mafiya alheri masu kuskure su ne masu tuba zuwa ga Allah an gani wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون في جماعة كنجي ذاك ونن أنا كنت شيني دون شري لك سني ƙarya, yaudara, ha'inci, ninkufarci, gulma, tsugudidi, gutsurutsoma, an gane wannan ai. menene kyafice, yafice, zambo, an gane wannan ƙarya, tsafi, shirka, duk wani abu da ka sani, Allah ya riga ya kare annabi Muhammad daga wannan abu, saboda shi bai da shi. shi yasa mu ahlus sunna ba ma cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su baki ɗayan su kakkab mene ma'asumai ne wallahi ba ma faɗin haka saboda wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu ma muna girmama abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kuma ya rayu akai an gane wannan wa ibadati ghairi Allah ta'ala da kuma bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala, an gane wannan, Allah ta'ala ya samu dace. To, me ya faru? Tsayin, sai ya ci gaba da cewa, litalaƙi ma sayun zalu alaihi min alwahayi, saboda me, saboda ya iya karɓan abin da za a bashi, za a sauka masa na wahayi. Dan me nauyi ne malam, yasa duk wanda ke haddace ƙur'ani, makarancin ƙur'ani malam, to ya fi ka nauyi. saboda shi yana ɗauke da me saboda shi akwai ƙaulan saƙilan tare da shi a gani akwai zancen Allah tare da shi isa ranar alkiyama ma kowa zai zuru zuru za ce na makarantun ƙur'ani ce zo iqra warqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha ace zo karanta ƙur'ani samu hawa ka dinga samun ɗaukakan daraja hawa bayan hawa hawa bayan hawa domin ƙarshen inda za a baka gidanka aljanna kaga makaranci ƙur'ani zai shiga ina aljanna manzo Allah ya bada garanti malam shi yasa kawai malam alayka bi kitabillah fa innahu nurun laka fi sama ko a zikrun laka fi sama wa nurun laka fil ardi inji manzon Allah ce ku yi riko da alqur'ani domin alqur'ani ambato ne gare ka a sama mala'iku da shi kansa Allah yana ambaton ka kai ne yawan karanta littafin sa sannan wa nurun laka fil ardi haske ne a gare ka malam a bayan ƙasa a duniya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah ku ya saukar da wannan alqur'ani wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim lalle kai din nan kana karban wahayin alqur'ani daga wa hakimin mai hikima alimin masani an fahimta don haka ashe hatta ƙananan yara a wannan gabar sai ka shirya zuciyan ɗanka na ya karɓi ƙur'ani malam kullum kina sa waƙe-waƙe kana sa kasidu a gida duk da shi yara su tashi kaf yaran ka mawaka za su zama sai dai suna ta tambeli a titi suna ta rawa suna disco wallahi tallahi malam ba rawa ba disco a musulunci kaf babu iskanci ne kawai da kaka ɗauka kuskure ne a wannan iskanci ne dan ba a san shi ba a zamanin yan baya babu a littafin Allah babu a sunnar manzon Allah ba a taɓa samu wanda daga cikin sahabbai yana yi ba haka ba wannan a musulunci gaba ɗaya kawai ko dai ka bi sunnar manzo Allah ne kuka iskancin ka kawai ɗayan biyu ne an gane wannan don haka ƙaramin yaro sai ka kai shi inda zai je koyi madarar Qur'anin mai kyan shikenan kaga daga nan tun yana karamin yaro kuna yawan sa tilawan Qur'ani a gida kuna sa Sudais ne kuna sa Shuraim ne kuna sa Khalil Husari ne ko Mahmud Khalil Husari kuna sa Muhammad Sadiq al-Manshawi kuna sa Sa'ad al-Ghamidi kuna sa Muhammad Siddiq a mene sunan shi na mutumin Sudan din nan mai daɗin karatun nan a mai daɗin na mutumin Sudan da ya rasu eh yawwa Muhammad Siddiq Nurain kun dinga sa yara suna ji kuna ganin kan ba su iyawa ne wallahi za su haddace akwai yaran da ya haddace qur'ani kawai saboda sauraro kadai ya haddace shi kaf don Allah ya sauƙaƙe wa laqad yassarna alqur'ana waɗannan malam ba sauƙaƙe ta ba da yake hanyar shedanci eh amma qur'ani Allah ya ce an sauƙaƙe saboda shi garanti ne wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir eh Allah yana yin kira أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كوكو أنسى مكليني أن دون ذوج القرآن بايا شغاتي واقع ابن القيم يجي شوى باب يد ذا أي قرآني دا واقع سهدو أذوج شموا يوا أذوج شمو تنقدا دي واقودي قرآني يقول واقع كو واقع تقورمي أما بابا ne wakace mawaki ne kuma ga Qur'ani ya sai dai waƙar dama tana rubuce ne a littafai da aka rubuta irin makamat irin waƙe irin na hikimomi irin su zuhudu irin su hamziya littafai irin na yaban annabi sallallahu alaihi wasallama to wani sai a ce a karanta saboda me a karanci tarihi yanzu gabana din nan akwai al-urjuzatu sani a menene al-urjuzatu saniya fi zikri ɗaya ne masu ɗan sauƙi shi yasa za mu sa shi a makaranta mai zaman manhajiya ta yara za su haddace shi kaf malam musamman in ka ji sautin zafar annatifat mutumin ƙasar yaman za ka je da yake karanta shi malam daki daki kai ka za ka zo ka haddace wannan ba koyi wani za ka yi haddacewa to kun ji jama'a الثاني نبي يتي كما أنها كانت إعلانا من الله تعالى بمكانته ومنزلته منذ صغره wannan kaman ya zamto wata sanarwa ce akai daga wajen Allah cewa manzon Allah fa madaukakin daraja ne mutum ne mai kima mai daraja a wurin Allah kuma an nuna wannan matsayin nasa tun yana karamin yaro tun yana karami Allah ya nuna ishara cewa zai zama ya dauki wani sako nashi ثالثا سيدة أكو وهي أيضا تطهير لقلبه في صورة مادية تظهر أمام الناس جميعا كما ونن صدق كيواني قذوتي يسا أول صورة وندا متاني ذات إيا قنيس شيدا وندا ذي بينا قبق متاني قبالا فلم يركب إثما منظوم الله بيتبع أيكة ونأب نسابه ولم يسجد لصنم بيتبين سجدا غنكي با من طفولته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم تندقى يارم تسا حزوا متوسا من ظن الله بيتبين ونم بيتبع أيكة الزنبي نقن قنبا أشي قاشي يا أيكة وانا أبنى الزنبي دلي في بيتبين سبو دبي ونن كاريا دطرو لألا تعالى يباشي To bayan wannan kuma ai akwai shaidan. Ko? Bayan wancan tsokar da aka yi magana a zuciyarka, to kuma akwai shaidan. Kai. Allah mai hikima. Shi ma shaidan yana nashi ko? Kuma kowannen mu nan akwai shaidanin da Allah ya halitta tare da kai. Ni ma ina da nawa. Kuma kuna da naku. Kace ai ni ban da shaidani ƙarya ne kana da shi. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ke babu wani a cikin kufaci yana da wani abokin halitta daga cikin shedanu Habib ce wala anta ya rasulullah manzon Allah har da kai yace wala ana har da ni illa annani a'anani Allah alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair ki sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta kaji hatta wannan ƙarinin manzo Allah shi gashi musulmi ne eh in ka ji ana ziga ka je kai kaza dan taba kaza dauko kaza shiga kaza dauko kaza wancan ƙarin din ne yake maka bayani yake neman ka aikata sharri a zo a kira sallah a masallaci a ce ai nafila raka'a biyu ce maka kai ka kai da Allah sai ya kai ta surutun ka kawai sai an gama ai sallar kawai kai kai tafi ka gida kuma waɗanda suka yi nafilan nan misali kaga ai ba abin da ya kama su ko bal ma sun samu mene ƙarin daraja ne a wajen Allah fiye da kai da baka yi ba. Na rantse muku da Allah, yanzu wani yana cin yana kwance a makabartan nan, da za a ba shi dama a ce ya dawo duniya, tsakanin a ba shi duniya da abin da ke cikinta, a bayan awa ɗaya ya mutu, da a ba shi dama ya sallaci sallah raka'a biyu rak ya koma kabarinsa ya kwanta wani zai zaɓa. Na'am? sallah raka'a biyu raka'a biyun nan su zai zaɓa ya zo ya yi ya koma don ya je ya ga me ya ga tabbas ya ga zahiri to kai ma yi ƙoƙari kai wannan duk wata kafa ta samu malam ka aikata alkhairi misali ka zo masallaci an kira sallah ka yi addu'a an kammala ƙila akwai lokaci manzon Allah ne ya faɗa ya ce ba'da adhanaini as-salah bayan dukkan tsakanin kiran sallah guda biyu to akwai ta sallah a tsakani sai dai in lokaci ya riga ya kure ko ya tafi ko ya yi nisa ko kuma a'a manzon Allah ya zo sai ya sa mutane sun riga sun gama taruwa ba a sanin wani ya zo daga waje duk wanda zai zo din ya riga ya halatto to an sai a yi sallah an gane amma kiran sallah i'lan ne da cewa za a tada sallah ya ku jama'a ku halatto zuwa ga sallah to sai ai kaman nafila raka'a biyu saboda me saboda wanda aka kira sallan ya dan kintsa yayi alola ya kamo hanya ta masallaci ba fa'ida abin da muke yi ana kiran sallah kai a tare sallah wannan ba daidai bane da sunnar manzon Allah in kana maganar sallar magariba ce akwai wani nafsi da ya nuna a shari'ance cewa ana kiran magariba ke so a yi ta dan Allah kawo bane ko da hadisi mai rauni Balma sallan magariba ce kadai manzo Allah ya taba cewa sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi yace liman sha'a ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin sallan magariba ku yi sallan nafila kafin magariba sai ce ga wanda ya so malamai suka ce inda ba dan ya ce ga wanda ya so ba to da ya zama dole ma sai an yi nafila kafin ai sallan magariba Allah ya ba mu ikon gyarawa. Don haka jama'a wannan yana da muhimmanci mu sani. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan shine abin da ya faru da rayuwarsa. An tsarkace wannan zuciyar tasa gaba ɗayansa bai taɓa aikata wani zunubi ba, sannan bai taɓa yin sujada ga mai ba, ga gunki ba, tun daga yarintarsa har zuwa mutuwarsa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula الرابعة نهدو إذا كان الشيطان له حظ من قلوب الصبيان تو إذا أكوى يجي الشيطان ما ينادى ونكصو نأبن لكيسا أنانا يا راس أي كتان ذنبي نليفي نكنغرا وهي لم تحمل حقدا ولا بغضا ولا حسدا yaro da yake karami zuciyarsa bata riga ma ta ɗauki wani mugun kulli ba ko wata ƙiyayya ko wani ƙyashi na hasada babu wannan tare da yaro ko sai ce fa kaifa bi qulubil kibar to yaya zukatan manya yake ashe kaga shi ma yaro tun daga yarintarsa za a fara bene kokarin tarbiyyantar da shi ana nuna masa kai zauna wurin karatu kai je makaranta kai yi kaza kai bar kaza saboda shi ma akwai shaidanin aljanna kawai ta tsakanin su kisa wani yaron za ga shaidani ne mana saboda shaidanin da ke tare da shi shi ma mugun shaidani ne don haka irin wannan dole ka raba shi da yayanka ko zai mutu dole ka raba su in baka ba kana ji kana gani ɗanka sai ya zama ɗan wiwi sai ya zama ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan daga ko ɗan ƙwaya ya zama ɗan ɗan ɗan ɗan caca ko ya zama ɗan giya duk gashi nan abubuwa iri-iri malam kaga wani malam irin suka kalla kamar jahannama janu sun yi jajaye sun gama lalacewa Allah ka tsare mu jama'a wannan yana nuna mana cewa hatta ƙananan yara ba daidai bane kace to ai ba komai akan su a bari sai sun girma a ba haka ake yi ba su yara ana ba su tarbiyya ne tun daga kankantar su har zuwa lokacin girman su don su taso su zamto mutanen kirki kuma alhamdulillah muna ganin rana ta tarbiyya da muke yi gwargwado ga 'ya'yanmu musamman a makarantu da muke da su wajen koyar da su sallah koyar da su ibadoji koyar da su alola koyar da su abubuwa irin waɗannan malamin islamiyya dole ku ɗauki wannan tsarin shi yaro duk abin da aka koya mar a aikace to ya riga ya iya kenan ko ba ka bane yanzu yaro in aka koya masa sallah yadda ake ji daidai malam za ka kawai in yanzu ya kabarta sallah Allahu akbar ko sai ga yana ku sai ka ji addu'a buɗe sallah tana tashi malam ka ga yar ku'insa daidai ya tasbihi ya dago ya tasbihi ya tafi ya dago ya tasbihi ba magana gaggawa ya gama kuma yace assalamu alaikum ka ji ya iya malam ba salamma alaikum salamma alaikum ya goje ya goje ya goje goshi ba ko ba yi gargajiya kenan tun yana yaro ma da bai iya sallama sallah bai iya sallama sallah ba salamma alaikum ina ka samu wannan sallama oho ba dai ta cikin littafi Allah ka tsare mu to jama'a kun ji khamisan hikima ta biyar شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi sau biyu aka yi wa tathhiri qalbihi alladhi huwa anqa qulubil bashar da kuma tsarkakewa da tsaftace zuciyarsa wacce zuciyarsa ce ta fita kowane mutum dan adam nagarta da kuma tsarki wallahi malam manzo Allah yafi kowa takawa yafi kowa tsoron Allah yafi kowa biyayya ga Allah shi da kansa yana faɗa don haka yadullu ala ahammiyati ta'ahudi alqalbi bisiyana to wannan yana nuna maka cewa ashe zuciyarka tana buƙatan ka dinga bin diddiginta wajen kiyaye ta da kare ta wa tahiri da tsarkake ta wa adamil ghaflati anhu da kuma ainihin wato rashin rafkana gabarin tsarkake zuciyarka kakka yadda kakka yadda a ce zuciyarka ba ka tsarkake ta ta hanyar yawan ibadoji yawan karatun qur'ani yawan ambaton Allah yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yawan aikata ayyuka alkhairi yawan ba da sadaka yawan taimakon talakawa taimakon mabukata sada zumunci girmama iyaye dukkanin waɗannan ya zama kana yi waɗannan abubuwan jama'a suna ƙara tsarkake zuciyar wa zuciyar ɗan adam in ka yi su yayin da za ka yi shaɗai ta ce maka yanzu kai baka da aiki sai kyauta ka bawa ne idan na maka ba shi yanzu ƙara mai za ka yi ko baka ji irin haka yanzu fa kaza masallaci ma kai kai kaza ma kai ka siya yanzu kuma gashi an zo an ce ko ka ƙara yin kaza haba da Allah ai abin yayi yawa sauran ba su da zuciya ne ya dinga yi ma kenan nake shaidan matsayaci ne mala ko shi ba rago bane eh ka yin to bari hana gobe dawo ya zuciya ce to tunda ma ka na tafi na baka waje a'a duk yadda za a iya samu ya kwantali wani abu wallahi sai ya kwantala to kada ka yadda kai ma dan anacin ma dan anacin ga suke saboda haka yadda yake nacewa ya sa ma kunata da kalata yana bin diddiginka kai ma ka dinga bibiyarsa domin idan kana yawan ambaton Allah shaidan kankancewa yake zama kamar kuda kwarai haka manzo Allah ya faɗa shaidan zai zo muku ya zama wani katon jiki ke zuwa da shi ina ce maka yi kaza bar kaza kana cewa ba zan yin ba subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar kawai sai ka motsewa yana motsewa yana motsewa sai ya koma dan kankani kamar kuda sai dai tafiya baka wuri an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace fa huwa makmanul adu ita zuciya fa ita ce nan asalin sansanin da maƙiya ke zuwa su girke makamansu na ƙoƙarin sai sun ga sun gama da mutum ko ba haka bane ai zuciya ce me Allah ya faɗa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور التي بس تفيا أباين أصابني بذا في تفيا أباين أصابا سسامي زكاة دراس دنجا هنكلتر أبو بوا دسو ko kunnuwan da za su dinga sauraron maganganu da zantuka na alkhairi da su to ku sani abin da ke faruwa da mutum fa innaha la ta'mal absar makantan da ake magana ba makantar ido bace walakin ta'mal qulubul lati sudur tana makantar da zukatan da ke cikin kiraza ne ɗaya daga cikin mawaƙanmu na, na, na, na, na Hausa, Allah ya gafarta mishi, babban malami Malam Aliyu na Mangi, mai matuƙar fasaha Malam. Me ya ce, idan zuciya ta yi makanta, ganin ida bai yi fa'ida ba, kuma gaskiya ne, gashi ma Allah ya faɗa ku, dama na Allah aka kwaikwaya aka yi. Eh, فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور in kana so ka ƙara gane wannan ka koma suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa rasulahu fi wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ya ku wa'anda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah biyayya kada ku juya baya gare shi alhali kuna ji ah an ce kada ka juya baya ka kangare alhali kana sauraro sai da ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ka zamto kamar wanda ke cewa mun ji alhali ba su ji a'a ya za a yi ka ji ka ki ji abin da ake nufi anan jin ne ba mai amfani ba akwai wanda wallahi biyu da ka gaya mar gaskiya sai ji ta da wani irin yanayi da wani tsari sai mata fassarori na shirme da bankaura iri-iri kwakwalwar zuciyar ba ta ɗaukar abin da yake sauraro shine wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamto kamar waɗanda ake ce ce mun ji alhali ba su ji Allah ce inna sharra dawabi inda Allah mafi sharrin dabba a wurin Allah as-summu ita ce nan me kurma albukmu bibiya allazina la yaqiluna wanda ba su da hankali ba su yi hankaltar komai Allah amma ku je da Allah ya faɗa walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum inda Allah ya san suna da alkhairi da ya ji yadda su walau asma'ahum kai ko da ma ya ji yadda su din fa la tawallau وهم معرضون da za su juya baya suna masu bijirewa sakon Allah subhanahu wataala kaga wannan ba karamin hadari bane jama'a ba karamin hadari bane kwarai dole ya zama kana muraqaba zuciyarka kana tausasa ta kana kokarin bin Allah gwargwado dare da rana zaka dinga jin ane maka abubuwa kana haddan qur'ani yace maka yanzu kai har sai zaka haddace qur'anin nan kayi tilawan kayi kaza sauro ya cije ka kayi rashin lafiya za ka kyale su kawai malam wani ma bai haddace ba wani biye na kada cewa sai ka haddace ka shedan Allah ka kare mu daga makincin sa to jama'a kun ji wa mahalli ko wa mahallu waswasatihi wa ghazwi nan ne wurin da shedan ke zuwa ke wa mutum waswasi ka san wasu malam cutar waswasi ya gama kama zuciyarsu wani sai maka abu na so biyar wallahi malam wani in ya shiga bayi sai ya awa daya sai bayan ya gama wankan sai ga wai kaman wani abu ya dan tsalle mishi anan to wanke mu da ka fito sai ya gama wanke sai ta ka ai ya ma taba nan sai wanke nan ai ya ma taba nan sai wanke nan haka zai tai wallahi malam wani sai ya gama azulan ya gama ya wanke baki ya zo ya wanke ido ya fara wanke sai ji kaman ya cusa sai ya ƙara koma da farko wallahi malam har za a tara sallah a kusan gama sallah ko ma a idar yana nan yana alula shi cutar wasu ta kama shi kuma shaidan ne ke shiga zuciyar mutum malam ya mai da shi karamin yaro kawai ya mai zuciyar ba ya ƙi Allah ka tsare mu malam cuta ce mai girma fa shi yasa ake son ka dinga karanta suratul nasi safiya da maraice dan Allah ya kare ka qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi إله الناس من شر الوسواس الخناس كاجي الذي يوسوس في صدور الناس ba a ƙwaƙwalwa ba abin yake ba ka dinga dukan kan kana kai a Allah ba dan bane ba da zuciya ne alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati shi yasa jama'a duk duniya ba jahili kamar mutumin da zai ce maka wai shi ya yarda da kanshi wai shi ya yarda da kanshi misali me yarda da kai a kira sallah kana ji kana gani a kira sallah lokacin da Allah ya kira ka zo kai bai ka kana sha'anin duniyar ka sai ka gama zaka je kai wai Allah ya yarda da kai na abin bai lokaci ya wuce ba wannan falalar ta samun jam'i ta wuce ka kuma kai namiji wajibi ne akan ka dole ka samu jam'i in ka rasa jami'i ka shiga uku to abin da ya fi haɗari shine ka dinga koyar da ƴaƴanka irin wannan abu na rantse da Allah ba za ka ji daɗin su ba saboda wannan saban Allah da kake koya musu ko sai Allah ya laftar da kai a duniya dan ka ci amanar Allah ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun haka Allah ya ce wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna dan ka gane ya'ya amana ne sai Allah ya gwama maka su wuri guda ya ku ne kai imani kada ku ci amanar Allah kada ku ha'inci Allah kada ku ha'inci manzon Allah kada ku ha'inci amanonin da aka baku alhali kuna sani sai Allah ya ce ku sani ƴaƴanku da dukiyoyinku saboda me ake wannan dama saboda ƴaƴa ne ko saboda mene neman kuɗi sai Allah ce to kuɗin ma da ɗan dukkan su fitina ce wa anna Allah indahu ajrun azim Allah yana da lada mai girma a wurinsa imam yi kokari mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa zaka in ka tashi zuwa masallaci tarkato ƙiyin ƴaƴanka ku taho tare su saba zuwa masallaci da babansu ko bayan ranka duk lokacin da ya zo masallaci ce ai baba ta shi ke kawo masallaci ko ba ka bane wannan ambatan kawai da aka maka da alkhairi Allah sai ya ƙara jin kanka amma baka da record kai kai ne mutumin kirkin kawai amma yayanka gaba ɗaya su condemn ku ga yara samari ga suna a kan layi a kira sallan magariba a gama a idar suna nan a dandali suna tare da 'yan mata masu wara masu ɗan dankali a bakin hanya ana can ana hira a dandali iri-iri bayan an gama a kira isha'i a yi duk ba ruwansu da sallah ko sai sun je kwanciya suke haɗawa oho ba ya sani amma anya Allah zai karɓa kuwa ka tara azhar la'asar magariba isha'i dukkan ma Allah amalgamation eh akwai matsala ai ai lokacin da aka kiraye kan nan ya ayyuhal ladina amanu aha istajibu lillahi walil rasuli إذا دعاكم لما يحييكم كاكو نسكي إيماني كأمسى كرن الله كأمسى ومنظم الله كرنسا يا يند يكرايك زواج أبن ذي رايد زكاتنكو كافجي سألت وعلموا حسين أن الله يحول بين المرء وقلبه الله إن يقدامه yana iya sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa wallahi ba za ka taɓa ganin alheri ba ba za ka taɓa aikata alheri ba duk wanda zai gaya ma gaskiya abokin gaban ka ne haka za ka rayu a cikin kunci da masifa da bala'i kana ganin kuma kai wayayye ne haka Allah zai karɓe ka ka sha guduma a wurin mala'ika kenan Allah ya kiyaye to jama'a ku ji da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ita ce hikimar da ta sa aka sami wannan ainihin wato hadita ta mene shaqu as-sadr Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu a wancan malami da ya rubuta wancan waƙe yana cewa murdi'uhu az-zakiyya halimatu as-sa'diyya ترعرع الصبي الظاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد و في بني سعد ونجب تش نبينا رعى الغنم كالأنبياء في الأمم وبينما هو صبي في رعيه واللعب إذ هو بالملاك فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم طهره وبعدما نقاه بحكمة حشاه أتى حريمة الخبر من كل طفل قد حضر وكلهم قد نقل محمد قد قتل وحين عاد أخبرا بما رأى وما جرى فانزعجت حليمة من هذه العظيمة وردت الصبية لأمه رضية شكرا لباري يا قاري شو النيارا مي زكي zaka haƙuri mai kaifin ƙwaƙwalwa da basira a nan aka je aka shayar da shi a wannan ƙabila ta ita wanne wa ya shayar da shi ya ce halimatu sa'diyya tarara as-sabiyyu yaron ya tashi al-zahiru zakiyyu wannan tsarkakakken mai tsarkakakken zuciya inda afadilil arab a wurin mafifitan larabawa sai ce fi bani sa'd wa najab a bani sa'd anan ya tashi anan yayi yarintarsa yace nabiyuna ra'al ghanam annabi muhammad yayi mene ciwon tumaki kal anbiya'i fil umam kaman sauran annabawa a cikin al'ummomi wa bainama huwa sabi a lokacin yana karamin yaro fi ra'ihi wal la'ibi suna cikin kiwo kuma suna wasa idh huwa bil malaki sai ga mala'ika yanzu, fa shaƙa sadarahu zaki, sai ya tsaga wannan ƙirjin nasa mai tsarki, akhraja minhu qalbahu bi zamzamin taharahu ya ciro wannan zuciyar tashi, ya wanke ta da ruwan zamzam. Wa ba'da ma naqahu bi hikmatin hashahu, bayan ya riga ya tsarkake wannan zuciyar sai kuma ya kewaye ta da hikimomi. أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر سيلا بريد حليمة السعدية دقا دكا نيارا نسكي كيو تاردش وكلهم قد نقل محمد قد قتل كو الناس أجابة الأبارد وأنكش محمد وحين عاد أخبر دا سكا داو سيسكا بعد الأباري سي بعد الأباري بما رأى وما جرى da abin da ya gani da abin da ya gudana ya ba halimta sadiya labari cewa ai ina tafiya sai daga wasu mutane sun sun min kaza sun min kaza fanza'ajat halima sai hankalin halima ya tashi ajiyar hankali ya tashi ko min hadhihi al'azima da wannan babban al'amari wa raddat as-sabiyya sai ta mai da wannan karamin yaro li ummihi radiyya wajen mahaifiyarsa tana abin ya wato rayuwa abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ikon yin aiki da abin da muke karantawa Allah muna roƙonka ka la tilbuna akhiran duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اقض عنا حوائجنا وحوائج كل من طلب الدعاء منا يا رب العالمين فإنك سميع الدعاء فإنك سميع قريب مجيب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته